بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna nan muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada wannan safiya ta asabar yau muna 22 ga watan safa hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1439 a gida miladiya yau 11 ga watan 11 shekara ta 2017 mun dawo da ci gabar karatun wannan littafi mai albarka fadl ilmi salaf ala ilmi al-khalaf na babban malami al-imam ibn rajab alhambali muna fatan Allah subhanahu wata'ala kai haske kabarinsa a zama ta ƙarshe mun faro karatu daga ilimi mari amfani wanda malam ke bayani akan zurfafawa cikin ilimin hisabi wato ilimin lissafi malam ya bayani akan wannan wanda kuma karkashin wannan mun tattauna akan wato tsoma baki a cikin al'amarin kaddara wanda malam ya kawo cewa ɗabi'a ce ko kuma tafiya ce ta ƙadariya da mu'tazila mun tattauna akan mu'tazila a ɗan jefi haka dai ɗan sama-sama sannan malam ya yi magana akan idan aka ce kutsawa a cikin ƙaddara me ake nufi bayan wannan malam ya kawo wato ainihin ƙungiyar jahamiya wanda ita mun dan yi bayani a takaicen takaitawa akan ta wanda malam ya magana kuma akan ilimin falsafanci shi ma mun yi magana akan ilimin falsafanci da irin hadarin sa sannan ina ga inda muka tsaya shi ne inda malam ke magana akan cikin bid'o'in da aka kirkiro a cikin ilimin addinin musulunci shine irin waɗansu ka'idoji da waɗansu fuƙaha suka sa amma sun gina waɗannan ƙa'idoji ne kawai da molanka ba tare da wani dubi zuwa ga waɗansu nasosa na shari'a ba wanda ya ce malaman fiƙihun ahalun ra'ayi ahalun ra'ayi su ne abin nan hanafiya so suka ƙirƙiro wannan suka saba ma nasosa duk da kasancewar malamai da dama sun yi musu inkari akan wannan ba su kuma tafi akan matafiya irin nasu ba daga nan sai ya cika shi bayaninsa da amalu ahalil madina inda mazhaban malikiya ita ne ta fice a kai cewa idan nassin hadisi ya zo ga kuma aikin mutanen madina so wanne za a ɗauka za a ɗauki hadisin ne a kyala aikin mutanen madina la'akari da cewa a gabansu ne fa aka yi addinin nan to ga kuma hadisi ya zo ya saba ma matafiyansu to za a ɗauki hadisi ne a kyala aikin mutanen madina ko kuma za a ɗauki aikin mutanen madina a kyale hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce matafiya wannan matafiyan malikiya ne ce a ɗauki aikin mutanen madina ba hadisi amma ce mafi yawa daga cikin malamai ba su yadda da wannan matafiyan ba sun tafi akan ce a ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a kyale aikin mutanen madina har nake cewa idan da za a duba mujumul fatawa mujallidi na ashirin shekul islam ibnu taimiyya ya tattauna akan matsalar nan kuma dama kun san ibnu taymiya idan zai magana akan matsala to inda zamu tashi yau shine inda malin ke cewa mimma ankarahu a'immatu salafi daga cikin abin da jigajigan malaman magabata suka yi musun sa shine aljidala wal khisama wal miraa jayayya da sa'insa a cikin addini malai ce fi masailil harami wal halal wal haram a cikin matsaloli na halas da na haram ayyukan shi ma wannan yana daga cikin ilmoma na bidu'o'i wanda aka kirkiro a cikin addini wato ainihin sa'insa jayayya da kuma sa'insa a cikin addini kamar yadda muka bayani a baya wato hada ayoyin qur'ani ko kuma hadisai hada su karo wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi ai ta hada su karo to ai can ga hadisi ya ce kaza to ai can aya ta ce kaza to ai nan kuma ya kamata ya zama kaza irin wannan yana daga cikin ilimoma na bid'o'i magabata ba san wannan ba malice wa lam yakun zalika tariqatu a'immatil islam jayayya a cikin addini ba ta farkin magabata bane magabata ba san wannan ba jayayya sa'insa ai ta zurfafawa cikin bayani wa inna ma uhditha zalika ba'dahu an kirkiro wannan ne bayan su كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية an kirkiro wannan ne bayansu kamar yadda fuqaha malaman fiqhu na iraqain iraki guda biyu kufa da basra suka kirkiro a cikin al'amarin mas'aloli na sabani tsakankanin shafi'iyya da hanafiya shafi'iyya da hanafiya suna da wani takon saka daɗaɗɗiyar takon saka sai a yi ta gina waɗansu mas'aloli kawai akan jayayya da fardiyat maɗauka kaza to in ya zama kazan sai a yi ta saɓani a kai shi kuma ina mafita a kan shi bai fa zaman ba bai zaman ba kawai to mu ɗauka idan da hukuncin nan kaza ne to ya zai zama sai a yi ta saɓani to in bai zama kaza ba kuma ya zama kaza fa to shi kuma ya zai zama shi ma sai a yi ta saɓani a kansa to irin wannan malaman shafi'iyya da malaman hanafiya su suka fi zurfafawa a cikinsa malikiya tana tsakiya ita kuma hanabila dama galiban mas'alolinta kawai tana dogara da hadisi da aka hanifiya da shafi'iya su suka fi wannan zurfin wasannafu kutabal khilafi suka rubuta littattafai na sabani wa wasa'ul bahatha suka faɗaɗa bincike wal jidala da jayayya fiha a cikin waɗannan littattafai da suka rubuta da aka littattafai ne kawai da yake kawai shiriri ta ne a ciki ba za a kai ka kai tsaye zuwa ga inda Allah ke nufi ka je sai dai a tsaye ta zurfafawa a ta fada da sabani a ta fada da sabani a dauko sabanin wancan a yardi wancan ya dauki wancan a yardi haka nan saka cika littattafan su da sabani wanda yake ma anzar Allah bi hamin sultan cikin abubuwan da ke gadar da jayayya a cikin addini duk da kasance insha Allah ta'ala cikin aqida zamu tattauna akan wannan Allah ya so manya manya abubuwan da suke jawo yawan sabani a cikin addini abubuwa ne kaman guda shida su ne manya-manya abubuwan da ke jawo saɓani da jidali da mujadala da muƙabala a cikin addini abu na farko dai shi ne gabatar da hankali akan nasu da yadda aka ce za a rika gabatar da hankali akan nasu ba nasu zai rika jagoranta ba hankali zai rika jagoranta to lalle za a rika samun saɓani a cikin addini saboda hankalin wancan ba irin hankalin wancan ba ba irin hankalin wancan ba da aka hankula sun sha bamban to in aka bar hankali ne gudanar da addini to za a ta samun shan bamban kenan amma aka ce za a ɗauki ƙur'ani da suna da fahimtar magabata da an huta abu na biyu shine bin san rai da bid'o'i bin san rai da bid'o'i kowane ɗan bid'a yana son ya kare ƙungiyarsa ta bid'a to da aka dole a yi ta samun saɓani idan dai ba za a rika bin gasken ƙur'ani da sunna ba sai dai kowa zai rika bin abin da yake so abin da ƙungiyarsa ta zo da shi jihamiya ce zai kare jihamiyanci dan shi'a ce zai kare shi'anci sufiya ce zai kare dariƙanci to kaga za a ta samun sabai amma idan da an tattara kan qur'ani da sunna fa shikenan da an warki cikin abin da ke jawo sabani shine watsi da hadisi watsi da hadisi a ce ba za a yi da hadisi ba gurin tabbatar da addinin musulunci kuma shi dan sakon Allah bai da ta cewa ciki sai ka san an fada rudani shine wannan khawarij wanda a karkashin su ne aka samu ƙur'aniyun wanda cewa mu ba za mu yi aiki da hadisi ba sai dai ƙur'ani don abin da ya zo ƙur'ani shi kaɗai za mu bi ba ruwan da hadisi to ai dole a samu saɓani za ka kawo abin da za a yi maka tambaya ka rikice to sai dai kuma jayayya to ka ce ba za ka yi aiki da hadisi ba to gaya mana inda za ka yi sallah ai sallah kawai shi ne in ka kalli gabas an ce an ce fawalli waje haka kibar al-mashriqil masjidil haram to in ka kalli gabas shikenan kawai dan tsaya minti ɗaya biyu kawai kai addu'a ka tashi to a ina ake rukuwa ina ake sujada da haka sai kaga abubuwan duk sun rikice da haka sai dai a ce kirkiro waɗansu dubarbari ana son a kare kai da haka watsi da hadisi na daga ciki haka nan kuma jahilci na kawo yawan sabani a cikin addini idan baka sani ba kawai kai tambaya ne ba ka tsaya kai ta ja'in ja kai ta sabani ba sai ka samu ɗalibai su zauna su yi ta sabani wai aike ku yi ta sabani in ba ku sani ba ku je ku tambayi malaman ku sai ku warki abu na shida cikin abin da ke jawo sabani shine tsayi da hujja da kuma san bin gaskiya shine qur'ani cewa la tujadilu ahli kitabi illa billati hiya ahsan kenan babu laifi ai jayayya domin tsayi da hujja da tabbatar da gaskiya idan ba ta wannan kofan ba to duk waɗancan ƙofofin shiriri ta yi addini bai yadda da wannan ba mala ya ce wa kullu zalika muhdathun duk cikan waɗannan wato ainihin rubuce-rubuce da ake yi da saɓani da wani duka bid'o'i ne la asala lahu ba su da asali wa sara zalika ilmuhum wannan kuma ya zama shine ma ilimin su su wadancan mutanen da yake magana shine ilimin su ba ilimin su ya tattauna akan qur'ani da sunna ba ilimin su akan jayayya ne da raddi hatta shagalahum an al-ilmi an-nafi' har wannan ya shagaltar da su daga ilimi mai amfani wa qad ankara zalika salafu magabata sun yi musun haka da yawa wa warada fil hadith al-marfu'i an samu a cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi sunan a cikin sunan annabi yake cewa ma dalla qaumun ba'da huda illa utul jadala duk al'umman da kaga ta bace bayan da tana kan shari'a to sai ta fara daga jayya daga jayya ake farawa thumma qara'a sannan sai manzon Allah ya karanta fadin Allah ma darabuhu laka illa jadalan bal qaumun khasimu wannan aya ta sauka ne lokacin da manzon Allah yake ce musu innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah duk cikin ku kirarin mutane sai mushrikan zamanin annabi suka ce to shikenan mun yadda in dai ka faɗi wannan ka yadda da abin da ka faɗi to mun yadda to ai mun muna bautan muna bautan akwai wanda suke bautan mala'iku akwai wanda suke bautan annabi isa akwai wanda suke bautan uzairu to ka ce da mu da da abin da muke bauta ma duk yan wuta ne kenan yanzu ka kafirta annabi isa ka kafirta annabi uzairu ka kafirta mala'iku ka ce da yan wuta ne shine Allah ke gaya ma annabi ma darabuhu laka illa jadala wannan misali ne kawai na neman jayayya da jidali ba na neman gaskiya bane bal hum qawmun khasimun mutane masu neman jayayya da aka jayayya ba shi da alkhairi وقال بعض السلف sashi daga cikin magabata ke cewa idza arada Allah bi 'abdin khairan idan Allah na nufin bawa da alkhairi fataha lahu babal amal sai Allah ya bude bawa kofar aiki wa aghlaqa anhu babal jadal sai ya rufe mishi kofar jayayya in yana nufin bawa da alkhairi kenan sai kaga bawa yana karanta nasosin Qur'ani da sunna yana ta aiki amma in Allah baya nufin shi da haka sai a bar shi da tarin ilimi amma ba ibada sai aikin jayayya da sadinsa da kallon hadirin kaji ga wasu wa idza arada Allahu bi 'abdin sharran aghlaqa 'anhu bab al-'amal wa fataha lahu bab al-jadal wa qala malik al-imam malik yace wa adraktu ahla hadhihi al-balda na riski mutanen wannan garin wani gari kenan garin madina kenan wa innahum la yakrahuna hadha al-ikthar suna matsalancin kyamun irin wannan fadada magana allazi fihi an-nasu al-yawma wanda akan shi mutanen yanzu mutanen sun kai tagi yuridu al-masail sun fi zarfafa cikin masaloli al-imamu malik yace na samu malamai na da malaman su kaga tabi'i kenan tabi'u tabi'i a tabi'i kenan da kuma sahabbai saboda shi malik ma tabi'u tabi'i ne ya mutu hijira na shekara 179 yace to na samu mutanen wannan garin malamin shi kenan da na gaba da su suna matsanancin kyaman yawaita magana a cikin al'amarin masaloli ne wa kana ya'ibu katharatal kalam kuma yana aibanta yawan magana wal futiya yana yi aibanta yawan bada fatawa komi a ce kai sai ka tsaya ka bada fatawa akan sa komi kai kana da magana kai da karami da babba duk in aka zo kai kana da jawabi akan sa duk abin da aka yi a gari kana da ta'aliki duk abin da aka yi a cikin ilimi kana da ta'aliki kai wani lokaci ko ka ga wani abu kawai ka ja bakin kai shi ba duk abin da kake ji ne ko kake gani ya kamata ka rikayin tariki ba kuma wannan ka'ida ce ko a cikin tarurrukan ka lura wani yana da in an yi taro sai ya daga hannu shi dai sai ya magana a taro kawai taro ne da kullum ba ya za a yi yan gyara kwalbatin unguwan sai ya daga hannu ya magana idan wani ya magana ya faɗi abin da kake so ka faɗi kai shiru da bakin ka kawai ba dole sai kai magana ba to ballantana cikin mas'aloli na ilimi idan Allah ya ce make ka wani malami ya bada fatawa ja bakin kai kai shi ka tsallake wannan babu kai ka riga ka zama da wannan babu da haka al-Imam Maliki yana aibanta yawaita magana da yawaita fatawoyi waya kuri yana cewa ta kallamu ahadukum ka annahu jamalun muqtalam mutum ya ta yi ta zurfafa magana ya ta zurfafa magana kamar wani jarababban raƙumi kamar wani jarababban raƙumi mare kan gado wanda yake irin shi ya rufe kawai shi kenan ta'i ta'i ta'i ya ƙulu huwa kaza huwa kaza mutum ya zo yana faɗi shi ne kaza shi ne kaza duk wannan magana al'imamu malik ne ya hadaru fi kalami ya ta kwarara ya ta zuba a cikin ta'i wa ka ne karahul jawaba kai al'imamu malik ma yana matsancin kyaman ba da amsa fi kasaratil masail a cikin mafi yawan tambayoyi wa ya ƙulu al'imam maliki na cewa ƙala Allah azza wa jal wa ya tsalu na ka'anin roh al'imam maliki ka wannan ayi Allah yake cewa suna tambayanka a kan roh akan al'amarin rai sai Allah ce qul ruhu min amri rabbi ka ga musu rai na daga cikin al'amarin mahalicci Allah ba ba da amsa ba Allah bai ba da amsa ba shine yake cewa falami atfi zalika jawab Allah bai ba da amsa akan ruhi a ce a yi musu bayanin ruh shine kaza shi duk ba a yi ba kawai aka ce yana cikin al'amarin Allah shikenan wa qila lahu aka ce masa al-imamu malik din kenan ar-rajul yakunu aliman bis-sunan yujadilu anha mutun ne yana da wato masanin sunna ya san hadisi ya san sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam to yujadilu anha zai jayayya gurin tabbatar da ita yi ta jayayya yi ta jayayya yi raddi can ya dauko can ya hada can ya tunkuda can ya jawo can zai jayayya qala la yace ba zai jayayya walakin yukhbiru bis sunna sai dai faɗi sunna idan ka zo kawai menene shari'an annabi ita zaka faɗi kawai sai ka ga baki kai shu fa in qila minhu fa in qubila minhu in an karba da gare shi fa lillahi alhamdul minna wa illa in ba a karba ba sakata ja baki shu amma ba zai jayayya ba wa qala yana cewa al mira'u wal jidalu fil ilmi yuzhibu bi nuril ilmi jayayya da sabani a cikin ilimi sa'insa yana tafiyar da hasken ilimi wa qala yana cewa al-mira'u fil ilmi yaqsil qalb jidali da sa'insa a cikin al'amarin ilimi yana kekashe zuciya wa yurithu ad-daghna yana kuma gadar da jan haushin juna da kyashi duk inda ka tsaya kuka yi jayayya da mutum sai ka tashi kana jin haushin shi ko yana jin haushin to yana amfanin wannan gaya mai sunna in Allah ya saka mishi ya karba ya gane karba in bai gane baka koma kai mai addu'a Allah ya gane da shi yake wa kana yaqul al-imam al-kina cewa fil masail allati yus'alu anha kathiran so da yawa kan tambaye shi akan mas'aloli sai ya ce la adri ni ma ban sani ba al-imam malik wa kana al-imam ahmad yasluku sabilahu fi dhalik al-imam ahmad wa yana bin tabarkan al-imam malik ne akan wannan matsaloli da dama sai ya tambaya sai ce la'adari ban sani ba bai sani ba bai san mene ba bai san wannan zurfafa da ake nema sai ya sai ya tsaya yana ta zurfafa matsala ce in dai ta sunna ce kawai ga sunna to koma bayan wannan fa sai ya ce bai sani ba haka magabata suke wa qad warada an-nahy an kasratil masail kuma nasi ma yazo yi hani akan yawaita tambayoyi kar kuma ta a cikin wani hadisi manzala yana cewa fa inna ma ahlaka ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim yawaita tambayoyi na daga cikin abin da ya halakar da mafi yawan mutanen da suka zo kafin mu yawaita tambayoyi malamai suka ce waɗansu tambayoyi ne suke zama halaka suka ce tambaya ta farko dai duk tambayan da take fitowa akan abin da shari'a ya shiru akai to wannan tambayan tana halakarwa ne duk abin da ka ji shari'a ce shiru kai ma shiru wa ma kana rabbuka nisiya Allah ba mantuwa yake yi ba ba kuskure ba da gangar Allah ya bashi irin wannan sai ga malamai islamiyya sai su ba ɗalibai wani assignment assignment inda yake bai da amfani ilimin la yanfa'u wa jahlu la yadurru aje a nemo mishi sunan karan ashabul kafi to ko karan gidanku ka san sunan shi bai da wani amfani jack sunan shi ko john ko jaki ko wani ne duk dai to wai karan ashabul kafi mai yana san sai an sami sunan shi ko zai je kiyamul layl da shi to zai kiyamul layl da sunan kalima a wannan ban kaura ne shiri da can sai an nemo shi sunan itacen da annabi adam ya ci a aljanna Allah ya fitar me ruwanka da wannan itacen kai dai ya fatan ka je aljannan ka ganta ka da gare ta to ire-iren waɗannan matsaloli ba su da wani amfani duk abin da ka ji shari'a ta shiru akai to kai shiru shi ne sa'adi yake da yake tafsirin cikin sautin yusuf yake ba da wata ƙa'ida yake cewa duk wani labari ma da kaji Allah bai faɗe shi ba hadifi bai faɗe shi ba to bai da wani amfani ka ɗauki ƙissa idan ka ɗauki ƙissan annabi yusuf akwai gwargwadon abin da ƙur'ani ya gaya mana to wannan shi ne zai mana amfani duk abin da kaji ƙur'ani bai gaya mana ba zai maka wani amfani ba idan ka duba littattafan masu tarihi da yawa za ka ga shiririta da rudani da hauma-hauma da yawa musamman da yanka duba littattafan sufiya za ga rudu da yawa a ciki akan wannan kissa da haka kissa su mutane sun fi gane a ta karerai wurin tabbatar da kissa kuma wannan bai da wani amfani da haka duk abin da ka ji Allah bai gaya maka ba a cikin kissa shi ma bai da amfani da haka Allah ya shiru akai kai ma ya shiru akai shike to hadisi ya zo yi tsoratarwa kan haka to tambaya ta farko shine tambayan duk abin da shari'a ta hana ta biyu shine tambayan da bai da wani amfani duk tambayan da bai da wani amfani shi yana daga cikin tambayan da ke halakarwa ba yana shaidatarwa ba tambaya ta uku shine tambaya na istihza'i na walakanta wanda za a yi matambaya ganin a ga abin nan domin a ga bayansa ko a tozarta shi a bayanin jama'a me yi wakila yi wani kuskure a baya sai wani ɗalibi ya ce to bari in ce in ƙure shi a babi a majalisi yana zuwa sai a mishi tambaya akan laifin da yi a gani zai bada amsa ko ba zai bada amsa ba wannan tambayan halaka ce ba ta da wani amfani in nasiha za ka yi kai nasiha shi ke ne kuma ka je ka samu jama'a tozarta mutum ko abin da ya kamata haka haka nan tambayan tashaddudi da ta'annuti tambayan ta'annuti an ce ko yanka saniya inna Allah amarku an tazruhu baqara ba shi kina abin da Allah ce ba sai suka fara ta'annuti kuma to a gaya mana irin saniyan kalanta menene kaza menene kaza wannan ta'annuti irin wannan tambayan halakarwa yake sai kuma tambaya a cikin zatin Allah subhanahu wataala duk wanda ke tambaya a cikin zatin Allah wannan halakar da shi zai ko kuma tambaya cikin abin da bai faru ba bai faru ba kwata-kwata amma ita tambaya kai wani ya tambayi al'imamu abu hannifa alagaba ta malin yaushe ne mai azumi zai sha ruwa ya ce idan rana ta fada to idan ranar ba ta fada ba fa wannan tambayan halakarwa ce bidi'a ce wannan tambayan yaushe ne aka taɓa fito ranar ta taɓa fitowa ba ta fadan ba ka bari idan ba ta fadan ba sai kai tambaya kan wannan to wai in ba ta fada ba fa mutanenmu kuma suna irin wannan tambayoyin fa mutanen zamanin yanzu in al'imam misali ibn rajab yana kawo wannan shekara kusan 700 da suka gabata to mutanen yanzu ba da haka wannan ba tafarkin magabata ba ya ce hadisi ya zo yi hani akan kafaratul masail wa an ogulupatul masail da kuma matsaloli waɗanda malamai suke kiransu ogulupat ogulupat ko galupat al'imam abu dawud ya roto hadisi wanda ya hani a kan hakan ogulupat shi ne wato matsaloli masu wahala waɗanda suke abinnan shazi mai ake kira shazi wanda matsalolin da suke shirus kuma masu wahala za ka ga malamai ɗauka misali zan ba da misalin shafi ne a ce malamai ga malamai guda ɗari malamai guda ɗari tara a guda casa'in da biyar misali sun tafi akan wannan matsala to sai waɗansu malamai biyu ko uku suka yi tawakofi sai waɗansu malamai biyu sai suka ce so ga nasu fahimtar duk ya sha bamban da fahimtar waɗancan malaman to ka ajina waɗancan malaman sai ka ɗauko waɗancan na 'yan tsirarin a zarfafa magana a ciki ta wannan shi ake kira oholopat ka bi ta farkin magabata abinda magabata suka fahimta mafi yawan suka tafi a kai amma ka rika ƙwaƙulo waɗansu matsaloli masu ya kana shigowa da shi cikin al'umma ko daidin neman suna ko makamantan wannan to su ake kira oholopat magabata suna matsanancin kyaman wannan shi ne hal imam aliyu bin madini yana da wata magana ke cewa man ta tabba al-ghara'iba la yanarul imamata fi dini duk wanda ke biyan gara'ib mas'aloli da suke baki to ba ya taba samun shugabanci a cikin addini bai taba zama imam min a'immatul muslimina duk wanda zai rika biyan gara'ib shi dai ina wata bakuwar matsala boyayya take ya fito da ita ya yada ta yi suna yi gwaninta to irin wannan bai taba zama mutumin bai taba zama wani nagartacce a cikin addini da ka rika bin tafarkin magabata kawai alhamdulillah qur'anin nan da an riga an yi bayanin shi sunna magabata sun riga sun yi sunna sun gama yanzu mu bi zani babu wanda zai zo da bako mun abu
ni ne musulunci sai aka jawo ne domin zani jawo ne yana ga kwarai da gaske kun bance maganar malaye irin wa'annan zurfafa tambayoyi a yi kirkiro waɗansu abawa shi masa buƙi ne an wuce shi da raka a biyu ko uku sai liman ya jawo shi to ya zai yi to ka bari in ya faru tun da dai wannan masallacin naku masallacin rafka na nuni masu buƙi ma na samun bayan liman kai tsaye ko misali masabuki ya zo an wuce shi da raka'a biyu saboda tsaban sahau shi ko liman ya sallame shi kaɗai ba wanda yake bayan shi har ya raka'a biyu sannan sai kai ka zo sannan sai kaga irin waɗannan abubuwa to wannan ababin ilimin mu yana nan da yawa jama'a musulmi mala yake cewa wa anil masail qabla wuqu'il hawadith shine kamar yadda na faɗi a baya wa fi zalika ma yaqulu dhikru wannan akwai masaloli masu zurfi kware da gaske a cikin sa wa ma hadha fa fi kalami salafi to kaga fa a maganganun magabata wal a'immati ainin jagorori na addini kamalik kamar al-imam malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaq at-tanbihu ala ma akhadha al-fiqh in ka tsaya ka dogara da maganganun waɗannan magabatan tabi'ai da tabi'u tabi'in inna za ka samu makama a cikin al'amuran fahimtar addininka wa madarikil ahkami za ka sami kuma yadda za ka riƙa gano hukunce-hukuncen addini amma bi kalamin wajizin za ka same shi ne a cikin kalmomi taƙaitattu muktasa a taƙaicen taƙaita magabata ba sa taƙi si ta zuba malam zuba ba sai ta zaba ba sa yin wannan kawai su sukan yi ne kalamin wajizin takaitacciyar magana muktasar a takaicen takaitawa sai dai yufhamu bihi al-maqsud zaka gane kawai inda aka sa gaba duk matsalan da ka dauka a addini in ka samu magana magabata zaka same shi a takaicen takaitawa kuma zai haska kamar yana inda aka sa gaba min ghairi italatin wala ishabin ba ta da tsawaitawa ba ta da gajiyar da mutane ba ba ta da gajiyar da mutane ba malai ce wufi kalamihim daga cikin maganganun magabata haka ne? wufi kalamihim min raddil aqwal al-mukhalifati lis-sunna bi al-tafi isharatin wa ahsani ibara a cikin maganganun su zaka samu suna raddi akan saba ma sunna ba dai karkarin ka ce ai mu ne mu mu ahlus sunna ne zalla sunna ne sak da aka dole a raddi akan in bid'a to in ka samu maganganun magabata zaka samu suna raddi akan saba ma sunna amma bi alqafi ishara wato da wani ishara kawai a cikin sauki wa ahsani ibara da kuma magana mai kyau zaka samu dan magana mai takaitacciya dan kawai misali a tambaye shi ala gafarta malam kaza da kaza da kaza da kaza ya halasta sai ya ce kawai ma wajattuhu ma wajattuhu kun ga wannan batun ya gama komai kawai ma wajattuhu ban samu wannan ba to abinda malami na Allah mai kokarin bibiyan sunnonin annabi safiya da marice ya rayu akai ya tsufa akai ya mutu akai ya ce maka ban same shi ba to ya riga ya gama ya gama gaya maka kazantan wannan aikin da zaka yi ya gama gaya maka kazantan wannan aikin kila an gani za a yi musu tambaya akan wani mutum cikin masu roto hadisai kawai sai ce kazzabu kawai sun ce makarici ne shi kenan ya gama bayani ba sai ya tsaya kuma to da haka wannan hadisin ya zama mawdu'i duk ya gama bayani kawai kazzabu kila an gane shi yasa kalmomin suka duba ko kalmomin malaman hadisi sai ka ji an ce maka wani saduqun shi kenan an gama batun wani da'ifun wani mukhtalatun mukhtalitun an gama matsala da haka ba wani zurfafa bayani da haka duk wani kara sunna da za ka yi da raddi akan bid'a to in kana bibiyan maganganun magabata za ka samu cikin saukin magana da kuma da dadar magana sun riga sun gama ba da amsa akan ta sun tashi bi haythu yughni zalika man fahimahu ta yanda wanda duk ya fahimci wannan magana ya wadatar da shi an an italatul mutakallimin fi zalika ba'dahu dangane da zurfafawan masu magana akan wannan wanda suka zo bayan magabata bal kai ba ban haka nan ba ruba malami tabammanta tawila kalami man ba'dahu min as-sawab fi zalika ma tabammanahu kalam as-salaf wal a'immati ma ikhtisari wa ijazi so da yawa zaka samu magabata sai su ta zurfafa magana su fada da magana magabata na baya nake bi amma magabata sai su yi shi a takeicen takaitawa sai ya kasance kala maganan waɗanda suka zo a baya dinnan bi kai fito da al'amura daidai wa daida kamar yadda takaitaccen maganin can na magabata fitar ba su waɗannan sun ta tari amma amfani shi kaɗan su waɗancan sun yi takaitacciyar magana amma amfaninta da yawa malai ce fama sakata man sakata an kasaratul khisami wal jidali min salafil ummati jahala duk wani magabaci daga cikin magabata da kaga ya kama bakin shi bai yawaita tabi to ba fa yayi haka ne akan wajen jahilci ba wala ajaza ba kuma wajen ya gajiya wani ba zai iya ba walakin sakatu an ilmin sun yi shiru ne saboda irin zarfin ilimin da ke tare da su wa khashiyatin lillahi kuma tsoron Allah da aka tsoron Allah ke kama bakin mutum ka gabi taɗi da yawa wa ma takallama man takallama wanda kuma yayi ta taɗi wata wasa'a man tawassa'a ya rika zarfafawa cikin zarfafa cikin maganganu ba'dahum bayan su bi ikhtisasihi bi ilmin dunan ba wai din yana da wani ilimi ne wanda wai su ba su da wannan ilimin ba walakin hubban lil kalam sai dai kawai neman yawaita taɗi ne wa ƙillata wara'in da kuma takaita da kuma ƙarancin takasansa duk wanda ka gama ganin shi ta yi yawa to ba wadin ya fi sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'i na ilimi ba ne sai dai kawai rashin takatsantsan ne da kuma son yawaita tabi kama ƙalar hassan kama yadda hassan yake cewa hassan basari kenan wasa mai a ƙauman ya ta jadalun ya ji waɗansu mutane suna ta sa'insa wanne ya kawo nasi wanne ya kawo nasi sai yake cewa haula qaumun mallul ibada wadannan mutanen da yake sun koshi da ibada wa khafa alaihim alqaul magana kuma ta musu sauki tunda ba a biya wa qalla wara'uhum ta ka tsantsan din su yi karanci fa takallamu sai kaga suna tattaki ya gani ana ta jaye to me zaka ce akan hadisin kaza eh to in ka ce hadisin kaza to ai kuma akwai aya kaza kuma sai ga mutane suna ta wannan sai ce lalle nan sun sha ibada sun sha sun koshi shi ya sanya har magana ya musu sauki kuma rashin taka tsantsaye ibe su kai ta taɗi ga suna da aka ashe wanda ka ya tsaya ɓata lokaci akan zarfafa magana kai hadisi ne ko wani zai ɗauka hadisi guda ɗaya ko sai kasar biyu uku wannan kasaratul kalam ne iya da wani amfani kasar biyu ko uku awa shida kana shirin hadisi ɗaya a mafi yawan lokaci wanda ma kake sharhin don su ba za su amfana da komi ba hadisi dai a ce sai kai mishi kasad hudu kasad uku mene za ka fito da shi ba ko wanda al'imamu maliki bai fito da shi ba al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i sufyan thauri sufyan bin uyayna al'imamu zuhri ga sunan magabata duk sun riga sun gama matsalan nan amma sai a dauka ba hadisi ɗaya ne sai an ta yinyana shi an ta yinyana shi an ta kacaccala shi har wani yarka alfari da ai malaminmu sai da ya kasa hudu a kan kaza ya bata makan shi lokaci a banza ƙarin mara yake cewa ƙala mahadi bin maimun sami ita muhammadu bin sirin na ji muhammadu bin sirin wa mara abu rajulun fafaɗin lahu babu wani mutum da zai zo yi nemi ra'ayin shi akan kaza sai al'imam muhammadu bin sirin ya gane cewa jayayya yake so a yi faƙaɗa da sai kaji ya ce mishi in ni a alam wato ne a nan sun samu ayyuri ko amma can da na duba abinnan kitabu shari'a na ajiyori in ni a alamu matori na san abin da kake nufi yawa idan wani mutum ya zo ka san akwai wanda zai zo jayayya yake so amma sai zo ma kamar wani mai tambaya alaga ta da Allah yana tambaya na ji an yi bayanin kaza da kaza da kaza da kaza to malam ya zamu yi kuma da kaza da kaza da bi ma'ana jayayya yake so amma sai ya zo maka da sigan tambaya to shi muhammad bin sirin sai ce mishi inni law aradtu an umari kuntu aliman bi abwabil nara kai shiga taita yanzu idan da jayayya nake so to na fa kware fa gurin iya sanin jayayya inda jayayya za a yi sai dai a wata rana yake ce mishi ana a'lamu bil miramin walakin ni la umari bazan jayayya bana jayayya ka tana maganar da ka abin maliki da aka ce mishi je gaban annabi in kiran zari yake cewa inni utitul jadala idan da zan je gaban annabi in bada hanzari na to na tabbatar da zan gamsar da annabi saboda ni na kware wurin iya magana amma ba wannan ita ce farki madaidaiciya ba gaskiya da gaskiya kawai shikenan wa qala ibrahimun nakhai ibrahimun nakhai yake cewa ma khasantu qat tunda nake a duniya ban taba husuma ban taba jayayya ba ban taba sa'in sa ba magana ce kawai kaza da kaza da kaza da kaza in ka gane ka karba fa lillahi alhamdulillah minna in baka gane ba Allah ya saka kama ka gane gaba in Allah kake ma to ana nan ana nan in gaskiya ne zaka gane kai ko da kuskure ka je ma Allah kan wannan Allah subhanahu wataala zai baka hanzari in dai Allah kake ma da gaskiya shugabanin ya ba mu labarin wani bawan Allah da shi ba a jayayya da shi a mu'amala ma na yau da kullum aka aurar da yan shi haka zo aka ce mishi to mai gida fa mun zaɓi cewa za mu kai yarinyar maɗaki da la'asa ya ce ido na ganin ido daga baya ka za ka ce mun canza shawara sai da daddare ya ce asirin mu a rufe ba jayayya to haka to haka ya kamata a zama wato a nisanci jayayya haushin juna da cire hasken ilimi ke kawo wa qala abul karim al-jasadi yake cewa ma khasama wari'un qaf duk mai taka tsantsan ba zai taba jayayya ba baya duk mai taka tsantsan baya jayayya wa qala ja'far bin muhammad iyyakum wal khusumati fi din yace a hirdin ku na hane ku akan yin khusuma a cikin addini sabani da ja'inja fa'ina ta shagalul ƙalb wato rufin nifaq saboda tana shagaltar da zuciya tana gadar da munafinci saɓani a cikin addini gadar da munafinci ta wace ƙofa idan mutum ya zauna suka yi jayayya yana kare wani abu wani yana kare wani abu idan ya tashi zucciyar shi za ta ta farfasa ina zai nemo ƙarin hujjoji da zai goyi bayan wannan ko da ko ƙarya ne yake kai da haka duk wani nassi da ya gani sai ya fatan ya juyar da shi ya goyi bayan abin da yake kai to idan mutum ya ci gaba tafiya akan wannan sai ya zama munafiki wa qala umar bin abd aziz wa kana umar bin abd aziz yaqul umar bin abd aziz yana cewa idza sami'ta al-mira fa aqsir in kaji ana jiya to kai ka kai ta kakkai wa qala yana cewa man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat akthar tanqul duk wanda ya mai da addinin shi wani matattaran sabani da jayayya shi dai kullun azo ai jayayya to sai ka ganshi yana tsalle tsalle shi ne ba shi'a gobe ba shi ɗariƙa jibi ba shi mutazila shi ne tsalle-tsalle saboda mene ya buɗe makan shi ƙofan jayayya yau yana kan kaza ya ji an yi jayayya gobe sai a tare shi akan wancan sai a mai da shi kan can jibi ya ga ta yi jayayya sai a tare shi akan wancan a koma da shi sai ka ga yana tsalle-tsalle ba shi da ingantacciyar aƙida ba shi da ingantacciyar ibada yana ibadan shi yana bautan allan shi in goman farkon zulhijja zo in ya san zai layya baya yanke kumba baya kaza to ya shiga cikin jayayya an ce mishi hadisi ma bai inganta ba shikenan sai ka ganshi a farkon watan zulhijja yana yanke kumban shi gobe kuma sai ka ganshi a wata mas'ala haka nan zai ta tsalle tsalle wa qala yana cewa innas sabiqina an ilmin waqafu su magabata akan ilimi ne fa suka ci burki wato ba ba su da ilimi ba ne suka kasa magana da zurfin ilimin amma sai suka ci burki suka ja baki suka shuru ba su rika yauta tali ba wa bi basirin nafizin karkafu kuma suna da basira da hangen nesa da zurfin ilimi amma da aka suka kayi da haka in ka ji magabata ba su zurfafa magana akan matsala kaza ba kar ka ɗauka wai ba su sani ba ne sun sani amma ina tsoron Allah ya rike wannan ya rike wannan harshen ya sa wannan harshen ba zai ta zama ba wa kanu hum aqwa ala al-bahthi law bahathu idan da binciken za su fito za su fako za su fi kowa iya binciken wa kalamu salafi hadha al-ma'na kaseeratun kaseerun jiddan magana magana magabata akan wannan yana da yawa sai malai ce wa qarfutina kaseerun min al-mutaakhirin bi hadha sai dai abin ban takeici an jarabci mafi yawa daga cikin mutanen baya akan wannan wato idan yana da kyau mu danyen tambihi idan magabata kaga wannan tafin ya ce ilmu salaf ala ilmin khalaf waye khalaf din yake nufi khalaf su ne waɗanda suka zo bayan waɗancan magabatan ko kuma waɗanda suka saba ma waɗancan magabatan ƙofa biyu ne akwai waɗanda yake ga su ga magabatan ma suna rayuwa tare amma sun saba musu sunansu khalaf kun gane akwai waɗanda yake kuma sun zo daga bayani sunansu khalaf da haka ana amfani da kalmar khalaf waɗanda suka saba magabatan ai kun ji mun rika kawo dan su ɗan bid'a muqatil bin sulaiman ko nuh bin abi maryam mun kawo su jahan bin safwan ai duk suna cikin ɗan ɗari da wani abu ko kafin haka ma amma sun saba mata farkin magabatan da haka so ɗan bid'a ne akwai kuma waɗanda za su zo daga baya su ma sun sha bamban da tafarkin magabata to shine na malaki cewa an jarabci mafi yawa daga cikin mutanen baya bi haza da wannan wazannu suka yi zaton anna man kathura kalamuhu wajidaluhu wai wanda maganin shi ta yawa jayayin shi ta yawa wa khisamuhu da iya da iya sa'insa fi masail ad-dini a cikin masalolin addini fa huwa a'lamu mimman laysa kadhalika to to ya fi wanda ba haka nan ba zarfin ilimi a wannan zamanin ku duba wannan al'imamu ibn rajab ba yake rubuta shekara 700 da suka wuce akwai wanda suke zaton idan wani malaminsu ya ƙware gurin iya jayayya in ya ɗauko matsala kaza ya tantance ya ɗauko hadisi kaza ya haɗa shi da kaza ya ɗauko aya kaza fassara ta sai waɗansu ɗaganin kai ai wannan ai ba ma wanda ya ilimin shi su sun ɗauka wannan yawan taɗin da yawan zurfafa cikin matsalolin shine zurfin ilimin shine malin ke raddin wannan ya ce wa haza jihalul mahadu wannan tantagaryen jahilci kenan ka ɗauka don mutum ya ƙware wurin iya magana da lugugwita ta da ƙyalƙyalta ta to ya fi wanda ba haka ba ilimi ya ce to wannan jahilci ne tsantsanta malai ce wanzur ila akabirin sahaba dubi manya-manyan sahabbai mana wa ihim da manya-manyan malamansu ka abi bakare wa umar wa ali wa mu'az ban sa abin da ya sa tsallake Usman ba Usman mu mun kara Usman wa Ali wallahi alam abin nan sabqu qalam ne alqalmin shi ne ya gabata ko ko saqatu ne ko ko menene ya faru wallahi ala yace dubi manyan manyan sahabbai ga Abubakar ga Umar ga Ali ga Mu'adh ga Ibn Mas'ud ga Zaid bin Thabit kaifa kanu dubi inda suke mana kalamuhum aqal min kalami bin Abbas maganganunsu ya fi karanci fiye da maganar abdullahi dan abbas wahum a alamu min alhalin sun ta abdullahi dan abbas ilmi amma maganin ibn abbas ya fi nasu yawa amma kuma sun fi shi ilmi waka zalika kalamu tabi'in akfaru min kalami sahaba kuma dubi maganganun tabi'ai ya fi yawa fiye da maganganun sahabbai da maganar sahabbai da maganar tabi'ai wanne fi yawa la shak maganar tabi'ai ya fi yawa to amma wasu sahabatu alami ai sahabban sun fi surfin ilimi ko ko kuna jin cewa tabi'ai sun fi sahabbai ilimi amma ya aka yi maganar sahabban ya fi karanci fiye da maganar tabi'a ashe gwargwadon albarkan ilimin ka gwargwadon karanta maganan ka gwargwadon albarkan ilimin ka gwargwadon karanta maganan ka a cikin matsaloli na addini kafin mu wuce dubi mala bakar gumi Allah gafarta masa idan yanzu aka zo aka ce da Allah malam yi mana magana akan tsoron Allah wanda bakar gumi ɗan kalmomi ne kawai takaitattu so shi tsoron Allah daɗan ga kaza kaza kaza minti uku biyar ya ya gama ko ce aje ya karatu ya gama matsalansa amma yanzu aka same ka kai yanzu ɗalibi aka ce yi mana magana kan tsoron Allah to attaqawa dai asalin shi daga alwiqaya ne sai kai ta arifi ka kawo kila kun kun fahimta matsalan da kyau sai kai magana awa daya amma bai ka albarka na mala bakar kuma da irin wannan rashin iya maganan da kake gani malam kai malam ai shi bai fada dan bayani bai magana ne sosai da haka ne fa duk ya mai da mutanen kasan nan akan sunna duk wanda ke sunna a yau ta karkashin da amma mala bakar gumi da wani waɗansu salafiya da waɗansu ‘yan sunna sak da waɗansu wa duk akan ƙarƙashin da an malabakar gumi kuma da wannan ɗan takaitattun kalmomin ne ɗan takaitattun kalmomin da so ya amfani shiritar da al'umma wani koyi na mishi komi ya ɗauka sai mishi kasai biyu uku hudu biyar shida wani ina gaya muku abin da ke faruwa ne ai kafuratul kalam sai ka dubi albarkan ka ne to shi ne mala yake cewa ka dubi maganganun sahabbai ya yi ƙasa da maganganun tabi'ai maganganun tabi'ai ya fi yawa amma ilimin sahabbai ya fi albarka kuma sun fi ilimi waka zalika tabi'u tabi'in kalamun aktharu min kalami tabi'in haka nan su ma tabi'u tabi'in maganganun su ya fi yawa fiye da maganganun tabi'ai amma wa tabi'una a'lamu minhu tabi'ai sun fi su sun ilimi falaysa al-ilm kai ilimi fa ba shine bi kasratir riwaya wala bi kasratil maqal ba shi ne yawaita magana da yawaita riwaya ba walakin abinda ake kira ilimi ka rike wannan abinda ake kira ilimi nurun yuqdhafu fil qalbi wani haske ne da ake jefe a cikin zuciya yafhamu bihi al-abdu al-haqa wanda bawa ke gane gaskiya da shi wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil kuma yana iya tantance tsakankanin shi da ƙarya tsakankanin gaskiyar nan da ƙarya da haka haske ne da Allah ke jefa shi a cikin zuciya idan Allah ya haskaka wannan hasken a cikin zuciyar mutum sai ya gane gaskiya daga ƙarya kuma tantance wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne shikenan ilimi sannan wa yu'abbiru an zalika bi ibaratin wajiza in kuma aka ce mutum ya faɗi wannan ilimin sai ka ji ya faɗe shi a cikin kalmomi takaitattu muhassalatu lil maqasidi wanda take ba da amfanin abin da ake nema shine haske ne ilimi jama'a ba yawaita tabi wa qad kana nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim manzon Allah an bashi jawami'ul kalim shine al kalimat ko kuma qalilul hurufi wa kathirul ma'ani takaitattun kalmomi amma kuma suna cike da ma'anoni masu yawa shine jawami'ul kalim kawai sai annabi ya ce khairukum khairukum li ahli shikenan ya ga magana to akan wannan yanzu aka ce yi sharhi kowane malami zai iya yin littafi guda akan wannan sai kaji ya ce maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni jawamil kalim inna mal a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa an gama magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut shikenan jawami'ul kalim ka gani yake cewa waqtu sira lahul kalam ikhtisar kuma an takaita mu annabi magana takaitawa annabi bai tadi da yawa wali hada saboda haka ne ma waradan nahyi hani yazo an kasaratil kalami annabi yani akan yawaita magana wa tawassu'i fil qil wal qal da kuma ainihin faɗaɗa an ce kaci wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa muballighan babu wani annabi da Allah ta aiko face muballigh mai wa'azi mai isar da sako wa inna tashqiq al-kalam min ash-shaytan amma kaga tsatsa ga magana kelkelce ta to yana daga cikin al'amarin shaytan wannan hadisi ya inganta a cikin al'adabul mufrad amma ba da wannan ba da wannan sigan ba amma dai ƙarshen wa inna tashqiqal kalami na shaytan haka nan yazo a cikin al'adabul mufrad hadisi na 875 albani ya inganta shi asalin sa waɗansu mutane ne suka zo waɗansu ƙwararrun abin nan masu iya magana suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kowane daga cikin su yi miƙe magana suka kosar da magana sai abin nan khatibun nabi sallallahu alaihi wasallam kakakin annabi ya miƙe shi ma ya magana sai mutane sai maganan kakakin annabi bai burge su ba sai daga ka ai wancan yafi iya magana an can dan siyasa ne to da annabi ya zo yana ta'aliki sai ya ce eh kun san wadancan sun yi magana wannan yi magana amma yayyanka magana yana daga cikin shedani daga cikin al'amarin shedani a ɗauki magana a ƙyalƙyalce ta a ƙawata ta a rarraba ta dalladar irin wannan duk daga shirin ne magabata ba san wannan ba abinda ake nufi dai kawai almubalaga zurfafawa cikin bayani zurfafawa a zurfafa a zurfafa a zurfafa a ta ƙawata ta yi ta wannan na daga cikin tafarkin shirin ya'ani annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama inna ma yatakallamu bima yahsulu bihi albala annabi yana magana ne da gwargwadon yanda kawai sako zai isa daidai gwargwadon yadda albala balaga shine kasan akwai balaga akwai fasaha balaga shine kasance mutum zai isar da saƙo abin nan zai isar da saƙonsa cikin takaitattun kalmomi shine balaga zai iya isar da saƙo ina da wani saƙo tare da ni idan zan iya isar muku cikin takaitattun kalmomi to balaga ke fasaha ko fa fasaha kuma a balaga shine zaka iya isar da sako ta irin yanda kake so mutane su fahimta fasaha kuma shine kai kalmomi takaitattun da zai dace da hankalin kowa kun gane bambancin su balaga sakonka ya isa ta kuma irin fuskan da kake so a gane sakon kar ka zo kana son ka nuna tsananin abu amma baka kware gurin iya magana ba sai kai magana haka kamar cikin lallashi to kun ga jama'a dan Allah dalibai ku rika zuwa ajin nan da wuri wannan yana nuni akan tsanani kai kuma kana nufin ne fa duk wanda bai zo da wuri ba zana zaka zane shi kaga wannan baka da balaga baka isar da sakonka ta fuskan da kake so mutane su gane sakon ba to fasaha kuma shine sakon ya dace da hankalin kowa magananka mai ilimi ya gane jahili ma ya gane dan binni ya gane dan kauri ya gane mace ta gane namiji ya gane to kana da fasaha ke to haka annabi yake wa amma kasratul qawl amma yawaita ta'i wa tashqiqul kalam da tsatsaga magana fa innahu mazmumun wannan abin zargi ne wa kanat khutban nabi sallallahu alaihi wasallam qasdan khutbobin annabi sun kasance a takaitin takaitawa ake yin su wa kana yahdithu hadithan manzo Allah kan yi hadisi law addahu al'adu idan da mai kididdige magana zai kididdige la ahsahu da kididdige iya maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam idan da mai kididdige zai kididdige zai iya kididdige maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har malami ma suke cewa wai hadisan annabi gabaki ɗaya guda nawa ne hadisan cikin shekaru 23 din nan guda nawa ne malamai da dama sun tattauna akai ibn jauzi a cikin littafinsa sayyid al-khatir yake cewa mun tattauna da wani akan cewa hadisan annabi sun kai guda nawa wani mutum ya ce sun kai 700 ibn jauzi ya ce in ka hada kenan da maimai da sabanin isnadi saboda za ka iya samun abin nan hadithi ɗaya ne za a sami shi ta isnadi 4 biyar shida amma duk dai hadisin ne kila an gane ko mas'ala ɗaya ce za ka iya samun ta tazo ta hanyoyi da dama ya ce amma in ba haka nan ba hadisan annabi sallama masu bibiya da kekirkeke sun gano dubba taru sun wuce sai 300 ba 300 kuma wannan fa haddar da'ifai za ka samu da da'ifai a cikin ba duk gabaki ɗaya 300 cikin shekara 23 daga bara zuwa bana kowanne a cikin muna aka ɗauki maganin shi aka ce a kididdigi ya yi miliyan 30 daga bara zuwa bana ba shekara ashirin ba kila an fahimta to kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun shi a takaicen takaitawa ne idan da mai magana mai kididdigiya zai kididdige da kididdige maganarsa shi yasa a daidai wannan gaban yake da kyau mu fahimci da zaka ji a cikin hadisi ko kuma idan mutum zai kutubatul haja zai zo yana ce maka wa khairu hadin hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama ashe da dama suna faɗin wannan kalma ne suna sa wanta wasu gane ba so sun dauka kawai gurin sallah da jalsatul istira nan ne wa khairu hadin hadiyu muhammadin sallallahu alaihi sallama ba su san yana da alaka tun daga ainihin ilimi hanyoyin da ake bi a nemi ilimi da yanda ake aiki da ilimi da hanyar da ake yada ilimi duk akwai hadiyin nabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki da haka idan ka ce wa khairu hadiyin hadiyu muhammadin sallallahu alaihi sallama ana fatan ne fa ka kewa waɗannan duk abubuwan guda uku da ilimin da aiki da ilimin da yanda ake yada ilimi ila an fahimta da haka ashe kar ka zo kawai wa khairu hadiyin hadiyu muhammadin sallallahu alaihi sallama amma kuma aikace aikin ka ya sha bamban da haka wannan sakin tabarkin magabata ne malai ke cewa kala annabi ke cewa inna minal bayani sihira muka wannan hadisin a baya wa inna ma qalahu fi dhammi zalika malai ce wannan fa manzon Allah faɗi shi ne domin ya zargi yawaita magana kun ga yana cikin malaman da suka tafi akan cewa wannan zargi ne mun kawo a baya cewa waɗansu malamai sun ce yabo ne kila kun tana la madahallahu kama zanna zalika man zannahu kamar inda wanda ya zaton cewa wannan yabo ne ya zaci haka malai ce to shi yana daga cikin wanda suke fahimtar cewa wannan zargi ne wa man ta'ammala siyaq alfazi hadisi qata'a bi zalika wanda ya lura da lafazin hadisin zai gance cewa lalle wannan zargi ne annabi ke wa fi tirmidhi a cikin sunan na al-imam tirmidhi wa ghairihi da wanda ba shi ba an abdullah bin amr marfu'an manzon Allah yake cewa inna Allah lalle Allah la yurghidul baligha min ar-rijal Allah na kyaman mi mi mubalaga mi kwalkwalewa wurin magana mi kwalkwalewa Allah na kyaman shi alladhi yatakhallalu bi lisanihi wanda ke yayyanke maganganu da harshen sa kama ko tatakhallalu al-baqaratu bi lisaniha kama yanda saniya ke yayyanke ciyawa da harshe ai harshe take sa tana yanke ciyawa tana ci harshe ne to haka nan wani zai rika amfani da harshensa yana zarfafawa yana zarfafawa yana tabbatar da abin da yake so yana kora abin da bai so da harshe Allah bai kauna irin wannan mutumi wannan hadisi sahihi ne wa fil ma'ana ahadithun kathiratun marfu'atun wa mawqufa a cikin wannan ma'ana akwai dai hadisai masu yawa wadansu hadisan daga annabi wadansu daga sahabbai a mawqufa ala ala Umar wa Sa'ad wa Ibn Mas'ud wa Aisha wa ghayrihim min sahaba da wanda ba su ba daga cikin sahabbai fa yajibu an yu'taqada da ka ya wajaba a qudurta annahu laysa kullu man kasura bastuhu lil qawl wa kalamu fil ilmi kana a'lamu man laysa kazalika dole ne a qudurta wannan ba ko duk wanda yafi yawaita magana wai yafi wanda bai yawaita magana ilimi ba dole a gane wannan dole ne kowane musulmi ya kudurta wannan ba yawaita taɗi shine babbar alaman da ke nuna cewa ilimin ka yafi na kowa ba malin ya ce ga wani bid'an da zai kawo cikin bid'o'in manhaji da suluki ya ce wa qadubtilina bi jahalatin minan nas a wannan zamani namu shekara 700 ba fa yace an jarabce mu da waɗansu jahilan mutane ya taqiduna fi ba'd man tawassa'a fil qawl min al mutaakhirina annahu a'lamu mimman taqaddama suna riya cewa ko suna kudurta cewa ai wani malami da ya fi zurfafa ilimi ya fi yawaita magana a cikin ilimi ya fi waɗanda suka gabace shi ilimi famin man ya gunnu fi shaksin annahu a'lamu min kulli man taqaddama min as-sahaba wa man ba'dahum li kafarati bayani wa maqalihi akwai waɗanda mafa suna da wannan rudanin cewa ka ai malam wani saboda tsaban hakikinsa da iya kawo hadisai da iya kawo bayanai da iya aje komi a mahallin shi ka ya mafi da yawa daga cikin sabbin ilimi akwai rudaddin da suke da wannan sai ka ɗauki malamin ka kana ganin ya tantance wata matsala ka a irin bayanin da ya akan matsalar nan sai wani a cikin zuciyar shirɗin ka anya ko cikin sabbai fa ko da ake cewa ibn abbas ya fi kowa ilimi anya malamin malamin nan na mafa gaskiya fa in aka auna shi da ibn abbas gaskiya fi ibn abbas ilimi wani rudaddin yana nan da wannan haukan a cikin tunaninsa ka gani shi ne ma da ce manyan zunnu fi shaksin karka daukan wani mutum da ila malamin ka ne karka daukan ya mafi sabbin ilimi saboda mai saboda tsabin maganansa da kuma wato tantance matsaloli wa minhum man yaqul huwa a'lamu min al-fuqaha al-mashhurin al-matbu'in wani kuma ba zai iya cewa fi sahabbai ba amma zai ce kai amma gaskiya malamin nan namu gaskiya ina ganin fa ya fi sa'al imamu malik fa ilimi saboda me saboda ya ga irin hakikin wannan malamin nan shi wannan fa zamanin su al-Imam Ibn Rajab fa yake nufi ba to ballantana wannan zamanin yace wa hadha yalzamu minhu ma qablahu shi ma wannan tunanin da kawai in yace eh malamin mu yana jin yafi magabatan mu na kware ilimi to yana hukunta kawai ya mafi sahabbai ilimi saboda in dai yawaita maganin shi ne yasa kake tunanin yafi su al-Imam Malik to ai yawaita maganin nashi kuma ya sa ya fi su sahabbai kenan saboda sahabbai maganar su bai kai na tabi'u tabi'ina kenan kaga in ka yadda malamin ka ya fi su al-imamu malik al-imamu ahmad ilimi to ka yadda cewa kenan ma ma fi sahabbai ilimi li'an haula al-fuqaha saboda waɗannan fuqaha'un al-mashhurin al-matbu'in aktharu qawlan mimman kana qablahum su kuma ai maganar su yafi maganar waɗanda suka zo kafin su فإذا كان من بعدهم أعلم منه لاتساء قولي كان أعلم من كان أقل منهم قولا بطريق أولى kamar yadda ne bayani ka sauri wanda ya ce ai malaminmu ilimin shi gaskiya fi sa al'imamu malik to yana hukunta ilimin shi ma ya fi na waɗanda suke da sama da sa al'imamu malik ɗin shi ne malik ce ka sauri kamar su fiye na sauri shekara ta 161 ya mutu wal'auza'i al'imamu al'auza'i والليث بن سعد كو المصري وابن مبارك وطبقته لو ان سكي ديدي دسو وممن قبلهم من التابعين kai hakan ma yana kenan cewa ma ilimin wannan malamin yafi waɗanda kafin waɗannan na daga cikin tabi'ai was sahabati aidan da ma sahabbai ga baki daya fa inna haula kullum aqallu kalaman mimman ja'a ba'dahum duk waɗannan tawaga maganar su yayi karanci abin nan yayi karanci akan maganganun da suka zo bayan su wa hadha tanaqqusun azim wannan cin mutunci ne mai girma bai salafin salih gangane da magabata na kwarai zaka kana cewa ana zagin sahabbai ne amma kana nan kana da wata aqida wacce take ita ma zagin sahabbai ne cewa ai malamin ka ilimin shi ya mafi ya fi sahabbai ya fi tabi'ai ko ya fi tabi'u tabi'ina ya fi ilimin shi ya fi nasu saboda mene saboda shi ya kware gurin iya magana da tantance mas'ala to kana nan kana ganin in shi ana zagin sahabbai kai ma kana nan kana zagin sahabbai ne da tabi'ai da tabi'u tabi'i wa isa'atu dhanni bihim kuma wannan mummunan zato ne gare su wa nisbatihi lahum ila al-jahl kuma mutun yana jibinta su zuwa ga jahilci wa qusurin fil ilmi da takaituwa a cikin ilimi wala hawla wala quwwata illa billah malai ce wa qad sadaqa ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud ya faɗi gaskiya fi qawlihi fi sahaba a inda yake faɗi cikin al'amarin sahabbai innahum abarrul ummati quluban abdullahi dan mas'ud ya ce mutanen da suka fi kowa nagartan zuciya su ne sahabbai wa amaquha uluman suka fi kowa zurfin ilimi a cikin al'umma wa aqalluha takallufan kuma suka fi kowa karancin dora mu kansu abinda Allah bai dora masa ba takallufi kenan in zan iya kalma daya a gane sako na ba sai ne kalma goma ba ba za su yi kalma goma ba kalma dayan nan da za a gane sako da shi shikenan za su yi su tashi warwaya nahahu an ibn umar aidan an samu manan daga abdullahi dan umar wa fi hadha mal yace a cikin wannan ishara akwai ishara ila anna man ba'dahum aqallu uluman cewa mutanen da zasu zo bayan sahabbai sun fi karancin ilimi wa akthar takallufan kuma sun fi yawan takallufi wa qala ibn mas'ud aidan abdullahi dan mas'ud yake cewa a wata riwaya ta sa innakum lalle ku tabi'ai ko sahabbai fi zamanin kuna wani irin zamani ne kathirun ulama'u akwai malamai da yawa in ji abdullahi dan mas'ud amma qalilul khutaba'u amma masu taɗi kaɗan ne masu ilimi da yawa amma masu taɗi kaɗan akwai zurbin ilimi amma magana kaɗan ne ya ce wasa ya ati ba a dakun amma a bayanku za a zo da wani zamani zamanin za a zo wani zamani ƙalilun ulama'u malaman kaɗan ne kafirin uku amma masu taɗi da yawa ya ce za a zo irin wannan zamanin ba malamai da yawa amma akwai masu taɗi da yawa amma su sahabbai da tabi'ai masu ilimi ne da yawa amma masu taɗi kaɗan taɗaitattu ne ‘yan kalmomi ne kawai za ka ji ana kai to kaga mun zo irin wannan zamanin Allah ya sauka wa man kafara ilmuhu duk wanda ilimin shi yawa wa qalla qawluhu kuma maganganun shi sakai kaɗan fa huwa al-mamduhu to wannan shine abin yabo wa man kana bil aksi fa huwa mazmum wanda kuma ilimin shi ya kaɗan amma taɗin shi yawa to wannan abin zargi ne inda za ka gane iliminmu kaɗan ne ba mu da ilimin komai dukka makami ne duk wanda zai karatu fara ya je nazari ko ba ka bane duk wanda zai zo ya zauna yi karatu sai ya yi nazari sai ya ɗauki biro shi ne duba mujamul wasit loga ya duba kamusul muhit ya duba gharibul hadith ya duba tafsirin ibn kathir ya duba kaza duba kaza duba kaza da haka duk wanda zai karatu sai ya je nazari kuma bayan shekara ɗaya ba zai iya irin wannan karatun da ya yi da wannan nazarin ba mafi yawan abubuwan da ya nazarin duk ya manta wannan ilimi ne ko jahilci ne ku ba na amsa saboda yau ana taɓan ku ko ana taɓan ku da yawa ba kwa jin daɗi ana taɓan ku da yawa ba kwa jin daɗi kai sauke babbar rigar nan sauke tashi a wurin matsana matsana matsana saboda yau ana taɓan ku da yawa ba kwa jin daɗi amma ana magana ɗan shi'a ne ku ta kabbara amma da ku an zuwa ku ake taɓa da haka ba za ku ba da amsa ba duk wanda zai karatu sai ya nazari in kuma ka ba shekara ɗaya ka zo ka ce to da Allah malam yi mana irin karatun da kai mana da wancan nazarin to cikin kowane mutum goma mutum biyu za su iya maka karatun irin yadda suke yayin da suka yi nazari magabata ba su da bukatun wannan nazarin fa da kuke kuke kuke kuke yi a yanzu su komi nasu a cikin kirjin su yake al-imam ibn hazm aka sami magabta suka je suka kona mishi maktaba suka kona mishi maktabar littattafansa abin yi mishi zafi ya zo yake cewa hasadul fa'aba shi ne ke kawo nan baitin ba yake cewa sun kona min maktaba ya ce amma sun yi banza ya ce babu wani littafi da muka sanya shi a cikin maktabar nan face sai da muka sanya shi a cikin kirjinmu duk wani littafi da ya sanya shi a cikin maktaba sai da ya karance shi tukune mishi kyakkyawan fahimta yana cikin kirjin shi sannan ya sanya shi a cikin maktaba to muku ilimin mu yanzu duk na bincike ne to da ka wannan baya nuni akan zurfin ilimi to ka hada da can magabata da komi nasu a cikin kirjin su yake komi nasu a cikin kirjin su yake duk waɗannan hadisai da ka ji muna karanta yanzu duk da ka ake yanzu burin baka misali dubi al-imam ibn qayyim ibn qayyim kun san littafin sa zadul ma'ad kaka ibn qayyim ya mutu hijira shekara 750 ne da daya ba wai can cikin tabi'ai ko tabi'u tabi'i ne bane dalibin ibn taymiya ne zadul ma'ad kun san lokacin da ya rubuta shi akan hanyar shi na aikin haji zai tafi aikin haji ne to su kuma ba a yadda a bata lokaci ba da haka sai ce to bari mu dauki littafi mu rubuta littafi akan shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rubuta littafi Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad mujalladi biyar duk da firisa na shida wanda ko ba abin da bai taba ba a cikin wannan littafi har babin kiwon lafiya tsibbu likitanci sai da ya tattauna akai likitanci medicine da kake zuwa ka shekara bakwai sannan ka koma ka shekara nawa ne kai consultancy kai waye kai waye kai duk a ciki duk ya riga ya tattauna kai akan hanya ba kamar ka ce ne daga nan zuwa Kaduna za ka ɗan rubuta wani littafi ila kun fahimta irin su ibn taymiya kuwa tsakankanin azad al-asr ya karanta sahih bukhari ya tashi tun daga farko akan shi daga azar zuwa al-asr an karance shi kuma an fahimce shi cikakken fahimta ya gama kai ba wannan ba jama'a musulmi kan mu kai da nisa akwai malamin mu Allah ya kara masa lafiya kiyaye shi Sheikh Muktar Shankiti Muktar Shankiti ya taba zuwa aji wani lokaci a kullatu shari'a ba ajin mu bane a kullatu shari'a ya kawo wata mas'ala sai ka samu wani dalibi sai ya rashin ladabi ya ce alaga wata wannan matsalar nan ba haka take Shankiti ya ce haka take kuma duk wanda ke sauraron karatu idan da kuna sauraron umdatul ahkam da yake karantawa a harami kai ka san muktar shinkiti ya wuce wasan yawo shi yanda aka yi ma ya samu kujera a harami shi ba ta alfarma bace al'allama bin baz ne ya taba zuwa jami'ar islamiyya a lokacin nan shi muktar shinkiti yana dalibi yana jin ko yana phd ko kuma yana magister yana masters da bin baz ya zo jami'ar islamiyya yayi lecture da ya lakta sai yake cewa zai wata tambaya yana neman da zai ba shi amsa sai rin ba zai kawo tambaya akan al'amarin rabon gado wata matsala mai zurfi mai wahala ya ce wani ne zai ba da amsanta shi ne sai mukhtar shinkidi sai ya daga hannu to inda yake shiga ba wata nan gefe ba a matsayin shi na ɗalibi ya tantance matsalar nan tantancewa na ilimi nagartaccen ilimi shi ne bin ba zai ce wannan wani ne aka ce makarar shinkiti ke ne ɗan mauritaniya ne ai in ka jance shinkiti ya mutum mauritaniya ke ya ce a ba shi kujera a harin daga nan ne ya samu kujerar shi a harin yake karantarwa to shi wannan malamin shi wannan malamin da ya zo aji ya karatu sai ɗalibin ya mishi musu ya ƙara tabbatar da matsalar nan haka take ɗalibin ya mishi musu ya ce subhanallah kai bari mu an gaya muku abin da ya faru ɗalibin cikin irin 'yan kaushin nan ne cikin irin 'yan kaushin nan marasa kunya wanda ba sa kimanta masu kima muna da su a jami'ar islamiyya a wasan lokaci ban sani ba ko har yanzu yi ma malamin rashin kunya shine muktarin shinkiti ke ce masa subhanallah ya ce mishi kai wallahi wannan karatun ya ce majmu'ul fatawa na karanta ta a gaban mahaifina tun daga farko har ƙarshe so uku muguni na ibnu qudama na karanta ta so biyu tun daga farko har ƙarshe al-istizkar na ibnu abdul bar na karanta ta so biyu tun daga farko har ƙarshe a gaban mahaifina haka yayi ta mishi lissafi kai zuwa ta anjima sai malamin ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi sai ya koma kuma ya ce ma dalibin kai hakuri ya ba shi hakuri malamai kenan na Allah al'umma ar-rabbaniyun kenan malamai na Allah kenan ga zurfin ilimi amma kuma shi ko wancan fa ina kyau tsammanin ko arwa una nake kanta misali to haka matsalan take jama'a da haka mu yanzu muna cikin wani irin zamani ne wanda yake taɗiye yawa amma kuma aiki ya karanci amma magabatanmu ilimi da yawa amma kuma magana ta ɗauke ce Allahumma musta'an karatun nan dai na san da za a hujjo shi jama'a karatun kwana biyu ga shi na neman kuma haƙuri mu dakata a nan saboda yanayin lokacin ko kuma bari mu ƙarishe wannan gaban sai mu tashi fa'afdar al'ulu bari mu ƙarishe wannan gaban malai cewa ƙarshe hidan nabi sallallahu alaihi wasallama li ahlil yaman manzon Allah ya yabi mutanen ƙasan yaman bil imani wal fiqi annabi ya ce mutanen yaman suna da imani mutanen yaman kuma suna da fahimtar addini a cikin wani hadisi da yake cewa imani ma daga yaman take fiqhu ma daga yaman take hadisi ne ingantacce sai maliki cewa ahlul yaman amma kaga mutanen yaman aqallun nasi kalaman su suka fi mutane karancin magana wa tawassu'an fil ulumi da rashin zarfafa a cikin bayanin ilimi walakin ilmuhum ilmun nafi'un amma ilimin su ilimi ne mai amfani fi qulubi a cikin zukatansu wa yu'abbiruna bi alsinatihim kuma in za su yi bayanin ilimin nasu sukan yi bayanin shi ne anil qadari al muhtaji ilayhi min zalika gurgudan abin da ake da bukatu a wannan lokacin kawai gurgudan abin da suke bayani kenan wa hadha huwa al fiqh wal ilm an nafi malaka yana shine fiqh kuma shine ilimi mai amfani to sai mu tsaya sai mu tashi afdalul ulum amma insha Allah ta'ala fa ba gobe ne za a karatu nan ba jama'a ba gobe ba insha Allah abubuwan sai a hankali ai ta hakuri Allah ya samu na ya sa Allah shi kara fama masiri Allah ka azurta mu da ilimi mai yawa da takaita magana yawwa صلى الله وبارك على النبي الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك